cikin bayani dangane da siffofin Allah ko ya ce faslun fasali na gaba wa ƙadda khalafi zalika haƙiƙa ya shigo cikin wannan fi ma za fil imani billahi fil imani bi sifatin lahi ya shigo cikin imani da siffofin Allah al'imani yin imani bi annahu da cewa shi Allah ƙaribin makusanci ne mujibin kuma mai karɓa kira ne mai karɓa addu'a ne ko mai karɓa kira yin imani da cewa Allah makusanci ne kuma mai karɓa kiran bayansa ne to ya shigo cikin yin imani da Allah kaga daga cikin siffofinsa kenan akwai ƙaribin akwai mujibin mujibin da'awati amman yujibul multarra idza da'ahu hmm? waya za su alaka ibadi an nifa in ni ƙaribun kaga duk suna cikin siffofin Allah kama jama'a bayyana zalika kamar yadda ya hada tsakanin waɗannan siffofin guda biyu da siffa ta qurba da ta ijabatu du'a ko fi qaulihi ta'ala ga fadar Allah da yace waya za su alaka ibadi an nifa in ni ƙaribun ujibu da'awata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna waya za su alaka ibadi anni in bayi na sun ka tambaye ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam game da ni shin ubangijinmu a qaribun rabbuna fanuna jihi an ba'idun fanuna dihi in sun ka tambaye ka shin ubangijinmu kusa yake don mu yi magana sannu sannu da kira nai ko nesa yake don mu daga murya da kira nai to fa inni qaribun ka gaya masu ni ina nan kusa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi inna allaha aqrabu min ahadikum min unqira hilatihi ba mun yoshi ba Allah ya kusanci ga daga wayan taguwarsa kace musu fa inni qaribun ina nan kusa ujibu da'awatad da'i kuma ina karba kiran mai kira idza da ani in ya kira ni kaga ashe Allah qaribun ne mujibun ne al-aya har zuwa ƙarshen ayar dai wa ƙaulihi sallallahu alaihi wasallama da kuma faɗar annabi da ya ce innal ladhi tad'unahu wannan da kuke kira a qarabu ila ahadikum yafi kusanta zuwa ga ɗayanku min unu qirahilati daga wayan taguwarsa yafi wayan taguwarka zama kusa gare ka wa ma dhikra fil kitabi was sunna abinda anka ambata cikin qur'ani da sunna min qurbihi na kusancin ubangiji wa ma'iyatihi da kuma zama ne tare da mu wa huwa ma'akum aina ma kuntum ba mun yi ma'iya ba to abinda an ka ambata cikin Qur'ani da sunna na kusancin ubangiji da kuma zama ne tare da mu la yunafi wannan bai kore ma zikira abinda an ka ambata min uluwihi na daukakar sa wa fawqiyatihi da kuma zaman sa saman bayan sa an ce Allah istawa alal arshi ya daukaka akan al arshi sannan Allah kuma yana saman bayansa ko to an ce Allah kusa yake kuma yana nan tare da bayansa to kuma an ce yana saman mu to ya za ka haɗa su ce wannan babu tanakuli gare mu a wannan bayyuwa amma ga Allah shi wannan ba koyon fa innahu subhanahu domin shi Allah tsarki ya tabbatar mai laysa kamithlihi shay'un ba abinda aka kama da shi fi jami'in uti cikin dukkan siffofinsa na ati sifa cikin dukkan siffofinsa wa huwa aliyun shi Allah maɗaukaki ne fi dunuhi cikin kusancinsa maɗaukaki ne kuma makusanci ƙaribun makusanci ne fi uluhi ga ɗaukakarsa ya ɗaukaka kuma gashi kusa duk Allah ya tara wa'annan siffofin ina fatar kun fahimta wa min al-imani billahi kuma yana daga imani da Allah wa kutubihi da littafansa al'imanu yin imani bi annal ƙura'ani cewa ƙura'ani kalamun lahi maganar Allah ne. Munazzalun abin saukarwa, inna an zalna hufi lailatul ƙadari, mumunka saukar sai cikin daren daraja. Inna an zalna hufi lailatul mubarakacin, inna kunna mundirina. Gashi nan, yin imani da cewa ƙur'ani maganar Allah ce muna zalon abin saukarwa gairu makhalukin ba halittacce ba ne ra'ayin mu'tazila su adda ra'ayin ƙur'ani ba maganar Allah ba ce ba a cewa Allah na magana ƙur'ani halittar Allah ne to amma ahli sunna wal jama'a suna da ra'ayin ƙur'ani maganar Allah ce ba halittar Allah ba ne domin in halitta ne to zai ƙare kuma zai mutu duk abin da a halitta zai mutu ƙura'ani na mutuwa a ƙura'ani baya mutuwa ƙura'ani na ƙarewa shi ya nuna ba halitta ba ne maganar Allah ce wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fajiru hatta yasma'a kalaman lahi in ɗaya da cikin mushrikai ya nemi makwabtakarka ka karbi makwabtakarsa har sai ya ji maganar Allah menene maganar Allah da an ka ce ka zanna da sai ya jiya qur'ani shi qur'ani maganar Allah ce amma ba kuma aya wanda Allah ya ce qur'ani halitta Allah ne to minhu bada daga Allah ya faro wa ilaihi ya'udu kuma zuwa ga Allah yake komawa kai lokacin da Allah zai dauki abinsa gaba ɗai qur'ani me an ma'anar daga Allah ya faro wasu na ganin ƙur'ani magana jibrilu ne don an ce nazalahu ruhul amin ruhul amin jibrilu shi ya sauko da shi da ya sauko da shi me an matsayin jibrilu dan aike yanzu in ba da naira dubu ni ce haka mu wani ya sai goro shi kenan sai a ce kai ka bashi naira dubu ha kai dan aike kawai kake ya ka ka samu ladar kaiwa ta haka jibrilu yake dan ayyuka qur'ani ba daga jibrilu yake ba minhu bada daga Allah ya faro qur'ani daga Allah ne littafin Allah ne wa ilaihi yaudu kuma zuwa gare shi zai komawa wa anna allaha kuma lalle Allah ta kallama bihi haqiqatan Allah yayi magana da qur'ani magana ta haqiqa ne ko wannan duk aqida ce ta ahlus sunna wa anna hadhal qur'ana da kuma cewa wannan qur'ani allazi anzalahu ala muhammadin wanda ya saukar da shi ga muhammadu sallallahu alaihi wasallama huwa kalamul lahi haqiqatan shi maganar Allah ne na haqiqani la kalama gairi ba maganar wani sa bane wala yajuzu baya halatta idlaqul qawli sakin magana bi annahu cewa shi qur'ani hikayatun wa hikaya ne an kalamin lahi daga maganar Allah wasu na cewa saboda wasu sun kore ba a cewa Allah na magana in ka ce Allah na magana to ka siffanta shi da halittunsa to akan haka sai su ce Qur'ani ba maganar Allah bane amma hikaya ce daga maganar Allah to wannan kuskure ne baya baya halatta sakin magana da cewa Qur'ani hikaya ne daga magana maganar Allah ce ta hakika ne ba wata hikaya aw ibaratun ko kuwai Qur'ani ibara ce ga maganar Allah bal idza qara'ahu nasu in mutane sun hakaranta shi au katabu ko sun ka rubuta shi qur'ani fil masafi cikin takaddin ne lam ya kharuj bai fita ba bi zalika saboda wannan an an yakuna kalamin lahi ta'ala daga ya kasance maganar Allah hakikatan don don yanzu misali in dawo qur'ani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai su to kaga ai yanzu to Allah ya magana da shi ko kai sai su mu'tazila da masu wannan ra'ayi irin nasu sai su ce ai ni ne magana don haka ba maganar Allah ba ce sun ce a ko alama yanzu in wani yayi magana ka kai tota magana tai aka ce ko magana ka magana tai yawan cikin waka wazirin gwandu ya ce ya faɗi ka faɗa shi dukkan kakkare sai da ta wani karanta ya faɗi ka faɗa shi dukkan kakkare ciyo ka iske mutum shi bi shi tun tsire kwana ka dan ajali ya bi shi ya karkare yo Allah mai ila gashin mai bi shi maganar Bello ya bi ta ko ta wazirin Gondo wazirin Gondo ce baka ce Bello ya ba ya ce kaza ina fatar kun fahimta don haka don mun karanta Qur'ani ba shi ya nuna maganar mu bace maganar Allah ce mun ka karanta to shine yace in mutane sun ka karanta shi ko sun ka rubuta shi cikin takaddun ne lam ya kharuj bi zalika bai hita ba saboda haka an an yakuna an an yakuna kalamun lahi daga ya zamo maganar Allah ta'ala madaukakin sarki hakikatan ta hakikani fa innal kalama domin magana inna ma yudafu ana jingina ta ne hakikatan ga hakikani ila man qalu zuwa ga wanda ya faɗe ta mubtada'an da farko wanda ya faɗi magana sai wani ya hikaito ta gare shi shin in za a jingina maganar nan gawa za a jingina ta wanda ya faɗe ta da farko la'ila man ƙalau ba ba ana jingina magana zuwa ga wanda ya faɗe ta muballigan yana mai isuwa ba mu'addin yana mai bayarwa kamar in ce wazirin gondo ya ce kaza sai in jawo baitin ai kaga ba a ce bello ya ba ya ce sai ce bello ya ya jawo baitin wazirin gondo na fatar kun fahimta wa huwa kalamullahi don haka shi alqur'ani maganar Allah ne hurufuhu haruffansa wa ma'ani da ma'anoninsa laisa kalamun lahi ba wai maganar Allah ba ne alhurufu haruffan dunal ma'ani kuma baya wasu kuma sun yadda a'a abinda an maganar Allah su haruffan amma ma'anonin ba maganar Allah ba ne walal ma'ani wasu kuma sun kace a ma'anoni a maganar Allah dunal hurufi banda harufa harufan ba maganar Allah bace to duk ba mu tare da su mu ga ra'ayin mu Qur'ani da harufan su da ma'anonin su duka maganar Allah ce maganar Allah ce muke me ka karanta sai ka ce maganar Allah ka karanta ina fatar kun fahimta yanzu in wani ya rubuto ma takarda wasiƙa daga wani zuwa ga wani yasa ga envelope ba su an hakawa ma in ka karanta magana wa ka karanta wanda ya rubuto ko wanda ya kawo maka wanda ya rubuto shi wancan dan aike ne kawai wa qad dakhala aidan kuma ya shigo fi ma zakarnahu cikin abin da mun ka ambace shi na siffofin Allah min al-imani bi na imani da Allah wa bi kutubi da littafansa wa bi mala'ikati da mala'ikunsa wa bi rusulihi da manzanninsa ya shigo al-imani yin imani bi annal mu'minina cewa mu'minnai ya raunahu za su ga Allah yawmal qiyamati ranar kiyama ayanan gani na ido bi absarihin da gannan su yana daga cikin imani da Allah da littafansa da manzanninsa da mala'ikunsa yin imani da cewa mu'minai za su ga Allah Allah ka arzuta mu gane shi kama ya rauna shamsa kamar yadda suke ganin rana sahawan lokacin da sama take bayyane fau babu buji babu hadari laisa bi hasahabun babu girgije gare ta wa kama yaron alqamar kuma kamar yadda suke ganin wata lailatul badari darin da ya cika da haske la yadamuna ba su yin matsetse ne ya fi ru'yati ga ganin watan in wata ya fito 14 gare shi akwai mai cewa wanda Allah jaye mai in gane shi to haka nan za mu ganin Allah insha Allah ta'ala yarau amin yarawnahu subhanahu za su ganshi tsarki ya tabbatar mai wahum su kuma fi arsatil qiyama suna cikin farfajiyar alqiyama farfajiyar alqiyama lokacin da za a hisabi zamu ga Allah thumma yarawnahu sannan su saki gani ne na biyu ba'da dukhulil janna bayan shiga aljanna kama ya sha Allah ta'ala yaya za a ganshi kamar yadda Allah ya so haka zamu ganshi mu da ya ce za a gani ne kullum yana cikin addu'ar mu Allah ka sa muna cikin wanda za mu gani ne wanda ya ce ba a gani ne kuma shi abba gani ne to sai mu tsaya nan ko to to Allah ya sa muna albarka ga abin da muka karanta to ma da Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk